العزيز ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقى وإياكم والتغافل والصلوج فإن أمامكم القبر فهذروا ظلمته وغمته ووحشته وعذابه أيها المسلمون الإيمان بعذاب القبر ونعيمه للروح والجسد معا وسؤال الملكين للميت في القبر من أمور العقيدة المجتمع عليها عند أهل السنة والجماعة بدليل القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة وإجماع المسلمين وإنها من جملة الإيمان باليوم الآخرة وهو أحد أركان الإسلام الستة والعدلة في القرآن الكريم كثيرة جدا منها قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال القرطبي رحمه الله تعالى قال المجاهد وإكرمة ومقاتل ومحمد بن كاب كلهم قال هذه الآية تدل على عذاب تدل على عذاب القبر في الدنيا وقال ابن كثير عليه رحمة الله وهذه الآية أصل كبير في الاستدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور ومن الأدلة قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال الشيخ الحافظ الحكمي عليه رحمة الله وهذه الآية نصها في العذاب القبر بدليل أحاديث الثابتة وبالاتفاق أئمة التفسير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وأن المراد بال... وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال عند السؤال الكبر عند السؤال في القبر حقيقة وأن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء وعن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه عنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزل في عذاب القبر فيقال له من ربك ويقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أخرجه البخاري ومسلم عباد الله ومن الأدلة أيضا قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وقد نقل علامة الخازن اتفاق المفسرين على تفسير في مرة الثانية إلى بعذاب القبر ويستفاد من ال... ويستفاد من الآية من أن الأسباب العذاب النفاق من أن النفاق من أسباب عذاب القبر ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قال البراء بن عابد رضي الله تعالى عنه ومجاهد وأبو أبيدة في تفسير هذه الآية بأنه عذاب القبر ومنها قول الله تبارك وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة أخرجه ابن جرير في تفسيره إلى غير ذلك من الآيات وأما الأدلة من السنة في إثبات عذاب القبر وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عذاب القبر ونعيمه تسعة وأربعين صحابيا وأكبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة أن القبر أول منازل الآخرة التي يفتتن فيها الإنسان فعن هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان عثمان بن عفان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديد شديدا حتى يبل لحيته فيقول له قد فيقول له قد, قد ذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن جاء منها فقد بعده أيسر منه وإن لم ينجو فإنما بعده أشد منه وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضأ منه أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والباني في صحيح الجامع ومن أدلته في إثبات عذاب القبر في السنة ما أخرجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يفتن اليهود إنما تفتن اليهود قالت رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه قالت رضي الله تعالى عنه فلبثت ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت يا عائشة أنه أوهي إلي أنكم تفتنون في القبور فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر أخرجه مسلم ومنها قوله صلى أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة في من عذاب القبر في التشهد الثاني في صلوات وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع يقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنة المهيا والممات ومن شر فتنة مسح الدجال أخرجه مسلم وفي رواية إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربعين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة سورة من القرآن وقول فقولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المهيا والممات قال مسلم بن حجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها أدعوت لها في صلاتك قال لا قال أعد صلاتك لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة صحابيات ومن الأدلة أيضا ذكره صلى الله عليه وآله وسلم سبب عدم دعائه بأن نسمع عذاب القبر خشية أن يفضى من ترك لدفن الميت لدفن, لدفن الميت أو للموتى فعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال بينما بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هائط لبني النجار على بغلة له ونحن ونحن معه إذا جاءت به فكانت تلقيه وإذا أكبر ستا أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأكبر فقال رجل أنا يا رسول الله قال فماك قال فمن هم فمن هؤلاء قال ماتوا في إشراك قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قال نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ قال تعوذ بالله من فتنة من فتن من من الفتن ما ذهل منها وما بطان قال أعوذ من الفتن من الفتن ما ذهل ما ذهل منها وما بطن قال نعوذ بالله من الفتن قال نعوذ بالله من من الفتن ما من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا تعوذوا بالله من فتنة الدجال قال نعوذ بالله من فتنة الدجال أخرجه مسلم ومن الأدلة أيضا ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بعض أسباب عذاب القبر فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة أخرجه البخاري عباد الله أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ya ku taron musulmi ine mana wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah mabuwayi makaɗaici mu ji tsoron Allah kuma mu kiyaye daga rudi daga fala da ainihin sakaci domin abin da ke gaban mu shine kabari lallai dole duk kowane musulmi ya hankalta ya ji tsoro saboda abin da zai je ya ifke na duhun da ke cikin kabari da damkar da kabari ke yi da ainihin kamewa da kabari ke yi ga waɗanda suke masu laifi da kuma azaba da suke jiran dukkan wanda ya saba ma Allah ya ku taron musulmi lalle hakika imani da azabar kabari da kuma ni'imar da ke cikinsa da gangar jiki da kuma ruhi ga baki daya da tambaya da za a yi ma dukkan wanda ya shiga cikin kabari wannan yana daga cikin al'amura na aƙida wanda dukkan musulmi sun haɗu a kai na yin imani da shi a wajen malaman da suke ahala sunna wal jama'a dukkan su sun tabi a kan cewa imani da azabar kabari da kuma ainihin ni'imar da ke cikin kabari wannan tabbatacce ne saboda abin da ya je ya kawo dalilai masu yawa da suke nuni da haka a cikin littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'in musulmi gabaki daya dukkaninsu sun yi nuni akan cewa tabbas akwai ni'ima a cikin kabari kuma akwai azam lalle mu sani yana daga cikin ainihin wato imani da ranar karshe yana daga cikin jimlar imani da ranar karshe mutum ya imani da cewa akwai ni'ima a kabari kuma akwai azaba wadda take tabbatacciya ga waɗanda suka saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zo da shi kuma mu sani cewa wannan yana daga cikin yin imani da ranar lahira yana daga cikin rukunnan imani guda shida tabbatattu wanda ayoyin qur'ani suka yi tabbatar mana da cewa wajibi ne mai imani daga cikin dalilai a cikin ƙura'ani da suke nuna tabbatuwar azaba a cikin kabari da kuma ni'ima dalilai ne masu yawa yana daga cikin faɗin Allah ta'ala da yake cewa dangane da mutanen fir'auna yake cewa wuta ita ce suke gangarawa a cikin ta safiya da maraice kuma ranar tashin kiyama za a shigar da fir'auna da shi da mutanensa a cikin azaba wadda take mafi tsanani wani ambaci azaba guda biyu azaba ta farko aka ce safiya da maraice wannan yana nuna a cikin kabarinsu kenan ane masu azaba idan safiya ta yi sannan ane masu azaba idan yamma ta yi sannan kuma ranar tashin kiyama ana yi masu azaba da azaba wadda take mafi tsanani wannan sai yake nuna a yanzu kenan da ba su isa lahira ba suna cikin azaba safiya da maraice imamul qurtubi Allah gafarta masa da shi da imam mujahid da ikrima da muqatil da muhammad ibn kab dukkanin su suke ce wannan aya tana nuni da cewa lalle akwai azaba a cikin kabari wadda ake yi ma dukkan wanda ya mutu saboda abin da Allah ya faɗa dangane da fir'auna da shi da mutanensa ibn kathir alaihi rahmatullah yake cewa wannan aya asali ne babba wanda ake kafa hujja da shi ko wanda malaman ahlus sunna suke kafa hujja da shi domin tabbatar da azaba a cikin barzak wato azaba a cikin kabari haka yana daga cikin dalilai da ake kafa hujja da su don tabbatuwar azabar kabari shine fadin Allah ta'ala da Allah yake yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da zance wanda yake tabbatacce a rayuwarsu ta duniya sannan kuma da rayuwarsu ta kiyama sannan Allah ta'ala yana fatar da waɗanda suke azzalimai sannan Allah yana aikata abin da yake so babban malamin hafizul hakimi yake cewa wannan aya nassi ne da ke nuna cewa azabar kabari tabbatacciya ne saboda hadisai tabbatattu da kuma ittifaqin malaman tafsiri tun daga kan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan sahabbai haka da waɗanda suka biyo bayan sahabbai har zuwa ranar tashin kiyama wato duk sun tafi akan tabbatuwar wannan alama ce da ke nuna ko hujja ce da ke tabbatar da cewa akwai azabar kabari ya ce abin da ake nufi da Allah ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da zance tabbatacce ala nufin inda su'ali lokacin da ake tambaye su a cikin kabari wannan tambaya tambaya ce ta hakika wa anna man ankara zalika dukkan wanda ya musanta haka yace ba zai yiwu ba saboda yana ganin cewa ai ba a gani ba a ganin mala'iku ko ba a jin abin da ake tambaya na duniya baya ji yace to wannan kamar yana musa cewa Allah baya da ikon akai aikata dukkan komai barau dan azim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit faɗin Allah da Allah ta'ala yake Allah yana tabbatar da muminai akan zance wanda yake tabbatacce yace wannan ta sauka ne a cikin al'amarin azabar kabari za a tambayi bawa idan an kai shi karar kabari za a tambaye shi waye ubangijinka zai ce ubangiji na shine Allah annabi na shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace to wannan shine faɗin Allah ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da zance tabbatacce a rayuwarsu ta duniya sun rayu a kan wannan kalma kuma idan sun koma lahira masaukin farko na kabari ana tambayar su akwai sai Allah ya tabbatar da su a kan wannan kalma yana daga cikin dalilai da ake kafa hujja da shi faɗin Allah ta'ala Allah yake lallai hakika wa mimman haulakum min al-a'rab daga waɗanda ke kewaye da ku daga mutanen karkara munafiquna akwai munafikai sai Allah ce wa min ahlil madina haka nan ma a cikin mutanen madina akwai munafukai maradu alal nifaq Allah ce sun kware a cikin munafunci la ta'lamuhum baka san su ba ya kai wannan annabi nahnu na'lamuhum mu ne muka san su Allah ce sanu'adhibuhum marratayn zamu masu azaba ribi biyu thumma yuraduna ila azabin azim sallamu mai da su zuwa ga azaba wanda take mai girba azaba rubi biyu kamar yadda allama alkhazin ya rawaito a cikin littafinsa ya yi sai so ittifakin malaman tafsiri na ahlus sunna cewa abinda wannan aya take nufi za a yi masa azaba rubi biyu azaba ta farko yayin da suka shiga kabari azaba ta biyu shine yayin da Allah ta'ala ya tashe su ranar tashin kiyama za a iya fahimta karkashin wannan aya cewa daga cikin sababban da suke sa a yi mutum azabar kabari akwai munafunci saboda Allah ta'ala ya ce wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun babban malami imam mujahid ya faɗa kalkashin fadin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya ce walan zikan lahum min al'azab al'adna za mu tantana musu azaba karama dun al'azab al'akbar wato kuma bayan azaba wanda take babba la'allahum yarji'un wa la'alla sa dawo cikin tafarki wanda yake madaidaici barra'u dan azib yake cewa da shi da imam mujahid da abu ubaida dukkaninsu sun faɗa a cikin tafsirin wannan aya suka ce azabul adina bi allahu azabul qabr abin da yake nufi kalama azaba shine azabul qabr yana daga cikin dalilai fadin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya ce wa inna lil ladina zalamu azaban duna zalik walakinna aktharuhum la ya'lamun lalle hakika ga waɗanda suka yi zalunci suna da azaba azaba wanda take babba amma suna da wata azaba wadda ba ta kai waccan girma ba abdullahi dan abba suke cewa ana nufin azabal adna shine azabal kabari qabla azabi yawmil qiyama wato za a musu azaba a kabari kafin azabar ranar tashin kiyama wannan hadisi ibn jarir ya rawaito shi a cikin tafsirin sa da wasu dalilai a cikin ayoyin qur'ani masu tarin yawa amma dalilai da suke a cikin hadisi da suke nuna tabbatuwar azabar kabari dalilai ne masu yawa an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da azabar kabari da ni'imar da ke cikin kabari sahabi sai sai sahabi 49 ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake lalle kabari shine masauki na farko na zuwa lahira a wanda a cikin sa yake yi wa musulmi tambaya a ciki hane maula ne na usman dan affan yake cewa usman dan affan ya kasance idan ya tsaya a kan kabari yana kuka har gemun sai ya jike da hawaye sai aka tambaye shi cewa ya kai usman an ambaci aljanna da abin da ke cikinta na ni'ima an ambaci wuta da abin da ke cikinta na azaba ba kai kuka ba amma kana kuka saboda ka tsaya a kan kabari sai usman ya ce lallai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi kabari shine masauki na farko na zuwa lahira idan mutum ya tsira a cikin kabari to abin da zai biyo baya yana da sauki idan kuma mutum bai tsira ba a cikin kabari to abin da zai biyo baya yana da tsanani kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ban taba ganin wani abun da na gani da ido na ba wanda yake mai ban tsoro da firgita ya ce kabari ya fi shi tashin hankali wato duk abin da manzo Allah ya taba gani na tashin hankali ya ce kabari ya fi shi tashin hankali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fadar wannan magana wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma ya hassana shi da Ibn Majah Albani ma ya inganta shi yana daga cikin dalilai da suke nuna tabbatuwar azabar kabari hadisin da aka rawaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha aisha take cewa wata ramar Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gida sai ya same ni da wata mace wadda take ba yahudiya ce daga cikin yahudawan garin madina sai ya ji tana cewa ya ce aisha shin baki da masaniya ne cewa ku za a tambaye ku a cikin kabari tana fadar wannan magana manzo Allah ake yaji sai manzo Allah ya dawo ya tsaya yace a a waɗanda ake fitina a cikin kabari su ne waɗanda suke yahudawa yahudu su ne ake fitina a cikin kabari sai aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa tun daga wannan rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa yace mani bayan wasu lokuta yace ya aisha baki sani bane an yi mani wahayi cewa lalle hakika su mutane ana tambaye su a cikin kaburruka aisha ta ce to tun daga wannan rana sai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsarin Allah ya tsare shi daga azabar kabari wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi yana daga cikin dalilai da suke nuna azabar kabari umurnin sa sallallahu alaihi wa sallam da yayi na cewa kuke neman Allah ya tsare ku daga abai guda hudu a duk lokacin da kuka yi tahiya ta karshe hadisi ya zo daga abi hurairah radiyallahu ta'ala an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yayin da ɗayan ku yayi tahiyya ta karshe ku roki Allah ya tsare shi daga al'amura guda hudu manzo Allah yake ku roki Allah ya tsare ku daga azabar jahannam sannan ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari sannan ya tsare ku daga fitinar rayayye da matacce sannan ya tsare ku daga ainihin sharrin fitinar wato matsayin hijab wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yayin da duk ɗayan ku ya tsara tahiyya to ya roki Allah ya tsare shi daga al'amura guda hudu abu na fur hadisin Abdullahi dan Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantar da mu wato kamar yadda yake karantar da mu sura a cikin Qur'ani haka yake karantar da mu wannan addu'a yana cewa ku ce ya ubangiji ina neman tsarin ka daga azabar jahannam ya ubangiji ka tsare ni daga azabar kabari ya ubangiji ka tsare ni daga fitinar masayar dijal ya ubangiji ka tsare ni daga fitinar rayayye da kuma matacce wato manzo Allah yake koya masa habbai yadda Allah ta tabbata a gare su imam muslim ibn hajjaj yake cewa labari ya same ni daga tawus shi tawus ya ruwaito ya ji ya ga ɗansa ya yi sallah yayin da ya sallah sai ya tambayi ɗansa ya ce ka nemi tsari da al'amuran nan guda hudu sai yaron ya ce a'a ban nemi tsari ba da na gama tahiyata ne sallama sai tsawus ya ce ka koma ka sake sallam domin shi tsawus ya roito wannan hadisi ko ya ji wannan hadisi daga sahabbai guda uku ko guda hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dalilai da suke nuna tabbatuwar azabar kabari fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace in ba domin yana jin tsoron kada mu daina binne matattunmu ba ai lallai da ya roƙi Allah ya jiyar da mu irin ainihin abin da yake ji na azabar da ake ma waɗanda suke a cikin kabari zaid bin sabit yake cewa wani lokaci muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani yanki na Bani Najjar a cikin garin Madina manzo Allah yana akan alfadararsa yana tafiya sai muka ga tayi tsawa muka ji ta tara zana har ta yi ainihin tsalle saura ka tsamma ta kayi da annabi sallallahu alaihi wasallam muna dubawa sai muka ga wasu kaburruka guda uku guda shida ko guda biyar ko guda hudu faƙala sai manzo Allah yake cewa man ya arifu ashabu hadhihi al-aqbur wane ne a cikin ku ya san waɗanda ke kwance a cikin waɗannan kaburruka sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah ni na san ko so waye sai manzo Allah ya ce su wane ne waɗannan sai ya ce ai sun mutu a lokacin jahiliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna hadhihi al-umma lalle wannan al'umma ana ana fitinarta ana yi mata azaba a cikin kabarinta ba dan ina jin tsoron kar ku daina binne gawawakin ku ba da na roƙi Allah ya jiyar da ku irin abin da nake ji na abin da ake yi na azaba ga waɗanda suke kwance cikin kabari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle mu yace ku nemi tsarin Allah daga azabar wuta nan take sahabbai suka ce muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga azabar wuta manzo Allah yace ku nemi tsarin Allah ya tsare ku daga azabar kabari suka ce muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga azabar kabari manzo Allah yace ku nemi tsarin Allah ya tsare ku daga azabar fitina wadda take a fili da wadda take a koye suka ce muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga fitina wadda take ta fili da ta koye manzo Allah ya ce ku nemi tsarin Allah ya tsare ku daga fitinar dijal suka ce muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga ainihin fitinar dijal wannan hadisi imam muslim ya rawaito yana daga cikin dalilai ya ku bayan Allah fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya nuna cewa akwai sabubban da ke sa a yi mutum azaba a cikin kabari hadisin abdullahi dan abbas allah ya da shi ya ce manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce ta wajen wasu kaburruka guda biyu sai manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innahuma la yu'azaban lalle waɗannan masu kabarin guda biyu ane masu azaba sai manzo allah ya ce wa ma yu'azaban fi kabir ba wani babban abu ne yasa ake masu azaba ba yace amma hada amma wannan guda ɗayan da kuka gani fakana la ya tafiru minin bau baya fitarta kansa in zai fitsari ko baya ainihin tsabtace kansa daga fitsari wannan na biyun kuma sai manzo Allah ya ce fakana yamshi bin namima shi kam ya kasance dan gulma ne yana yawo da annamimanci a tsakanin mutane wannan shine dalilan da yasa ake musu azaba lallai baya ainihin suturta kansa in zai fitsari ko baya tsarkake kansa in yayi fitsari na biyu kuma ya kasance yana yawo da gulma a tsakanin mutane wani hadisi imam bukari ya rawaito shi da sanadi ingantacce waɗannan su ne waɗansu daga cikin dalilai ingantattu da suke nuna tabbatuwar azabar kabari dalilai ne waɗanda suke masu yawan gaske za mu iya fahimta daga ƙarƙashin waɗannan hadisan cewa lallai azabar kabari tabbatacciya ce ba wanda zai musu da ita ya ce ainihin babu azabar kabari sai wanda yake jahili ko kuma mutumin da yake wato mabarnaci wanda yake mai girman kai hakika dukkan malamai sun yi ijima'i tun daga asalafu salih har zuwa na wannan lokaci sun yi ittifaki akan tabbatuwar azabar kabari da kuma ni'imar da ke ciki suka ce gaskiya ne kuma tabbatacciya ce haka malamai suka tabbata a cikin littattafansu suka ce yana daga cikin imani da ainihin ranar tashin kiyama cewa dole mutum ya yi imani cewa akwai azaba a cikin kabari kuma akwai rahama ba mai mayar da wannan zance ya karya tashi sai wanda ke jayayya da addinin Allah ko bindiki wanda ya koya ainihin kafirci a zuciyarsa ya bayyana musulunci ya ku bayan Allah ku sani hakika wannan wato ni'ima a cikin kabari da kuma azaba wannan tabbatacce ne saboda abin da muka karanto na dalilai waɗanda suke masu tarin yawa to ya kamata musulmi ya ji tsoron Allah ya kiyaye dukkan abubuwan da za su kai shi daga zuwa ga wannan azaba wadda take mai tsanani wadda dukkan abin da zai biyo bayan ta kuma ya fi ta tsanani idan mutum ya samu rahama kuma to hakika abin da zai biyo baya yana da ainihin sauki yana daga cikin sabubban da ke sa mutum ya fada a cikin azabar kabari malamai suka ce daga cikin sabubban akwai yawo da gulma a tsakanin mutane ya kamata kowa ya iya bakinsa ya kamata yau mu tashi mu falka wannan kuma shine da yawa yau ya zama abinci a cikin al'ummarmu sannan yana daga cikin dalili da ke kawo azabar kabari shine wato ya kasance mutum baya tsarkake kansa in yi fitsari ko baya tsarkake kansa saboda hadisin da muka ambata hadisin bukari yana daga cikin abin da ke kawo azabar kabari wato shine ainihin wato girman kai da nuna isa da cin hanci da ainihin zina da ƙarya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai fito daga gidansa ya tashi ya jindima wata ƙarya wadda za ta yaɗa duniya ga baki ɗaya kaga wancan lokaci ba su da kababen yatsawa irin namu yanzu mutum zai zauna kawai ya rubuta wani tek na ƙarya a cikin wasu ɗinsa kafin ka ce awa guda ya karwa da ko'ina da ko'ina da irin wannan karya tana daga cikin dalilin da ke sa aima mutum azaba kabari sannan yana daga cikin abin da ke sa aima mutum azaba kabari shine mutum yake kwanciya idan ya yi sallah wato yana ya samu karatu Allah ya ba shi hadda Qur'ani amma sai ya kasance kuma kawai yana kwanciya ya tabbaci ba ruwansa da kiyaye salloli waɗannan waɗanda suke Allah ta'ala ya wajabta mana za ga mutum yana tabbaci ba ruwansa da sallar jam'i sai lokacin da ya ga dama zai tashi ya yi to wannan yana daga cikin abin da ke kawo azabar kabari yana daga cikin abin da ke kawo azabar kabari shine wato ainihin giba yi da mutane da munana masu zato duk wannan yana daga cikin dalilai waɗanda ke kawo azabar kabari sannan yana daga cikin abaiban da ke sa Allah ta'ala ya ma mutum gamzakatar ya kare shi daga azabar kabari shine wato ainihin wato ribati mutum ya kasance yana tsare da iyakan musulunci dukkan waɗanda suka kawo farmaki in a wancan lokacin ne da ake yaƙi yana tsaye shi ne karan farko da za a soma mubaraza da shi in a yanzu ne da ake ta yaƙan musulunci a kan intanet ya kasance yana yin rage ga irin waɗannan da ke ɓatanci wa musulunci yana daga cikin abin da ke kare mutum daga azabar kabari shine ainihin wato mutuwar shahada idan mutum Allah azarta shi da mutuwar shahada to ana fata cewa Allah zai kare shi daga azabar kabari mutuwar shahada shine wato mutum idan ya mutu a fagen fama ko ko mutumin da ya roki Allah cewa Allah azabta shi da shahada shahada ta gaskiya Allah ya amsa addu'a to Allah zai riskantar da shi wannan matsayin ko da bai mutu a fagen fama ba sannan yana daga cikin abin da ke kare mutum daga azabar kabari shine karanta suratul mulk a kowane dare manzo Allah ya ambata cikin hadisi cewa akwai wata sura tana nan a cikin alkur'ani ayoyinta ba su wuce hamsin ba wanda duk ya karanta ta kowane dare tana kare shi daga ainihin azabar kabari yana daga cikin ainihin wato abin da ke kare mutum daga azabar kabari wato mutuwa ranar juma'a ko ranar daren juma'a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa dukkan wanda ya mutu ranar juma'a ko ya mutu daren juma'a wannan Allah zai kiyaye shi daga azabar kabari sannan yana daga cikin ainihin abin da ke kare mutum daga azabar kabari wato shine mutum a same shi ya cika da ayyuka waɗanda suke na kwarai ko a same shi ya cika da kalmar shahada ko ya cika yana azumi ko ya cika yana wani aiki na musulunci kamar karatun qur'ani kamar taimakon al'umma duk wannan ana sa ran Allah ya yafe masa ya kankare masa sai ya zanto ba a yi masa azaba a cikin kabari ba muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabr wa na'udhu bika min azabi jahannam wa na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati masih ad-dajjal Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم اجبنا اللهم اجبنا اللهم اجبنا اللهم اجبنا يا ارحم الراحمين اللهم إنا اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا وتوبة قبل الموت يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء